إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله عز وجل عقب آيات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أكثروا من شكر الله تعالى أن وفقكم لإكمال العدة والشكر ليس باللسان فقط وإنما بالقلب والأقوال والأعمال وعدم الإدبار بعد الإقبال ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إن الفائزين الصالحين كانوا في نهار رمضان صائمين وفي لياليه ساجدين وما تركوا بابا من أبواب الخير إلا ولجوا فيه ومع ذلك قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لا يدرون هل قبلت أعمالهم أم لم تقبل يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا لأمل كانوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل ألم تسمعوا قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين وكان السلف رضوان الله عليهم يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان فمن علامات التوفيق والقبول أولا الحسنة بعد الحسنة ثانيا انشراح الصدر للعبادة والشعور بلذة الطاعة وهلاوة الإيمان ثالثا التوبة من الذنوب الماضية رابعا الخوف من عدم القبول خامسا الغيرة للدين والغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل أيها المسلمون ولئن قضى رمضان فقد بقي الرحمن فشهر رمضان كأي شيء ينتهي يرحل عنا كأي شيء يرحل هو شهر عزيز وكم من عزيز ودعناه وفي قدره وضعناه وتحت الثرى وارناه هل غابت الشمس هل تكلف القمر هل أمسكت السماء هل أجدبت الأرض كلا ثم كلا وإنما الزمن يدور والحياة تصير والسفر طويل والزاد قليل وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لن أعود انقضى رمضان وبقي الرحمن
انقضى رمضان يدقي القرآن انقضى رمضان يدقي بقي البر والإحسان وكل شيء إلى فوات وكل جمع إلى شتات وكل حي إلى موات والله لا يخلف الميعاد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا و- واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة أزمى ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قيل لبشر الحافي إن قوما يتعبدون في رمضان ويجتهدون فإذا انسلك رمضان تركوا قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وقال حسن البصري لا يكون لأمل المؤمن عجل دون الموت يقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا شيخ إدريس لمحزونون اللهم اغفر لشيخ إدريس عبد العزيز وارفع درجته في المهديين واخلفه في أقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa ubangiji mai girma da buwaya yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki a ƙarshen ayoyin azumi ya ce wali tukmilul iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun mun karanta muku azumi
mun yi muku bayanin falalar falalarsa da hukunce-hukuncensa don ku cika kwanakinsa kuma don ku girmama Allah bisa ga abin da ya datar da ku na shari'a kuma don ku zamo cikin bayi masu godiya Allah mai girma Allah mai girma tsarki ya tabbata ga Allah godiyar da ba ta da adadi ga ubangijin sammai da ƙasa mu yawaita godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa ga dacen da ya yi mana zuwa ga cika kwanakin wannan ibada ta azumin watan Ramadan. Mu gode wa Allah ba don mun kai wasu baballantana mu fi su ta yadda Allah ya ara mana rayuwa, ya ara mana lafiya, ya ara mana lokaci aka fara wannan azumi da mu aka ga ƙarshensa da mu. Da yawa daga cikinmu an fara da su ba a kai ƙarshe da su ba da yawa daga cikin mutum su burin su ga ƙarshensa amma ba su ga ƙarshensa ba da yawa daga cikinmu sun fara da lafiya amma ba su ƙarke lafiyar su lau ba amma mu da Allah ya zaɓe mu ya mana wannan kar mu taɓa ruɗuwa da wani abu na jin mun kai ko mun isa wannan falala ce kawai daga ubangiji subhanahu wata'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka kwanakin duniya suke Allah yana kewaya su a tsakanin bayinsa yawmun laka wa yawmun alaik wata ranar taka ce wata ranar ta waninka ce wata ranar da kai za a yi wata rana babu kai za a yi to da haka ya uwa duk lokacin da Allah madaukakin sarki yayi wa bawa wata ni'ima lallai ne ya rusuna ga Allah ya gode wa Allah ya san cewa ba iyawarsa bace ba tsuminsa bane ba kuma dabararsa bace Allah mun gode maka malamai suka ce godiya ba shine kawai ka furta a baki ka ce ka gode Allah ba a'a dole ne sai zuciyarka ta kudurce haka
dole ne sai zantuttukanka sun furta haka dole ne sai ayyukanka sun nuna haka dole ne sai an gaba ka juya da baya da baya ba bayan kayi gaba bayan Allah ya dora ka akan saiti karka dawo ka watse karka dawo ka tarwatsa abin da ka shirya da kanka bisa ga gaman katarin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya maka. Allah yana faɗa wa latar taddu ala adbarikum fatan ɗalibu khasirin kar ku koma da baya da baya sai ku zama kun yi asara kun taɓe. A cikin watan Ramadana mun koyi ibada, mun samu shauƙi da karsashi da nishaɗi, masallatai sun cika, an yi karatun alƙur'ani da ba wanda ya san adadinsa sai Allah. An halarci majalisai na zikiri an yi alkhairai an yi zumunci an tausaya wa juna an ƙaunaci juna an yi dukkanin abin da ya kamata a hankalce da kuma a addinance da yawan mu mun ƙaurace wa zunubai mun daina yin ayyuka na saɓo mun ƙaurace wa ashararanci masallatayya ta cika ina ma a ce dukkan shekara za ta zama watan ramadan to amma abin takaici daman haka Allah madaukakin sarki ya tsara bayan Allah na kwarai rayuwarsu takan canja a cikin watan Ramadan azan Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin koyi tare da kasantuwarsa mai tsoron Allah a kowane yanayi a kowane lokaci amma idan Ramadan ya shigo rayuwarsa takan canja salo yakan yi ayyuka na ibada na musamman waɗanda baya yin su a wajen Ramadana toriya akan na sauran lokuta wanda wannan yake nuna mana duk wazanka duk ƙoƙarinka ana so lokacin Ramadana ka zama na daban ka ɗora ka zage dantse ka zage ɗamara ka yi abin da sama da wanda kake yi a wajen Ramadana musamman a goman ƙarshe nana Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yajtahidu fil ashr al awakhir min ramadan ma la yajtahidu fi ghayriha manzo Allah yana zage dantse yana yin kokari a goman karshen ramadana zage dantse da kokarin da baya yi a sauran gomomin ballantana kuma a sauran watanni a wani hadisin Aisha ta ce kana idza dakhala al ashr al awakhir min ramadan shadda mi'zarahu wa ayqaza ahlihi wa ahya layla idan goman ƙarshe na watan ramadana ya ya shigo manzo Allah yakan zage dantse yakan tamke ta zuge yakan raya dare kuma yakan tashi dukkanin iyalansa don su yi ibada to wannan halin fiyayyen halitta kenan ina kuma ga mu to wannan shine abin da ake so bawa ya kasance wannan shine ɗabi'a ta goman ƙarshe na Ramadan wannan shine ɗabi'ar bayan Allah na ƙwarai a cikin watan Ramadan to ina ma dai a ce bayan Ramadan ko da ba za ka yi irin abin da ke cikin Ramadan ba ba kuma za a ganka ka koma zero ba ka koma kamar wanda bai rayu a cikin watan Ramadan manufar da ta sa Allah yake raya mu a Ramadana don mu jaddada imaninmu mu sabunta nishadinmu mu samu caji na yadda za mu gudanar da rayuwarmu mu samu sauyi na miyagun ɗabi'u zuwa ga komawa ga kyawawan ɗabi'u duk mutumin da ya iya canja rayuwarsa a watan Ramadana daga sharri zuwa alkhairi idan da zai daure sauran kwanakin ma zai iya dorewa akan haka to da haka ya uwa masu albarka ba wani abu ne dacewa a ramadana ba ba wani abu ne kai ibada Allah ya karba maka ba face ɗorewa da kuma samun sauyi daga miyagun ayyuka zuwa ga kyawawa bayan Allah na ƙwarai sun rayu a ramadana da rana suna masu azumi da daddare suna masu sallah duk wata kofa da suka sani ta alkhairi sai da suka kutsa suka shige ta tare da haka suna cikin firgici da tsoro bayan wucewar ramadana ba ka ganin su sun dawo sun sake sun miƙe kafa suna bushasha a'a za ka gan su cikin halin fargaba da ɗarɗar na kada wannan ibadar da suka yi a ramadana ta zamo aikin banza ta zamo ba a karɓe ta ba ali ibn abi talib allah ya ƙara masa yadda yake cewa كانوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل sahabban annabi sun fi damuwa da Allah ya karba musu aiki sama da yin aikin wanda mu idan muka kalli rayuwar mu kishiyar haka ne mu mun fi damuwa da da mu aiki amma ba kasafai ba tunanin mu yake dawowa jikin mu shin wannan aikin da muka yi an karba da yawan mu abin da muke dauka kawai idan mun bautawa Allah ya karba wanda kowanne zaman sa daban ibadar daban karbar ta daban yau sau da dama mutum zai yi aiki amma Allah ba zai karba ba ubangiji ya ce wujuhun yau mai izin kashi a amilatun nasu ba tasla naran hamiya da yawa akwai fuskokin da idan an tashi alkiyama da ka gansu za ka ga suna cikin firgici da damuwa amilatun nasu ba sun yi aiki sun wahala amma tasla naran hamiya wuta mai ƙuna Allah zai sa su ma'ana bai karba ba a wata ayar ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za mu tattara duk abin da suka aikata na aiki kuma mu mai da shi ƙura a gaban idansu mu turo iska ta kwashe shi to da haka ya uwa masu albarka sahabbai sun fi damuwa da Allah ya karɓi aikinsu sama da damuwar da suke yi a kan aikin to amma akwai talazumi tsakanin biyan duk mutumin da ya fi damuwa da a karɓi aikinsa to zai yi ƙoƙari wajen yin aikin ya cika dukkan sharuɗan da ya san sai da su ake karɓa aikin zai yi iya ƙoƙarinsa ya guje wa dukkan wani sababi da ya san a sanadiyarsa aikin zai iya lalacewa. To, amma wanda ya fi damuwa da ya yi aiki ko a karɓa ko kar a karɓa ba damuwarsa ba ce, to shi za ka ga kawai gaban kansa yake a wajen aikin. Baya tuntuɓar wanda ya sa shi aikin ya kace so in yi, me ya ƙa'ida, me ya sharaɗi, me ya abin da in na saɓa aikin zai rushe wannan ba damuwarsa ba ce, saboda shi ya fi damuwa da aikin sama da damuwa da a karɓa aikin. Ali ibn Abi Talib yace ba kwa jin Allah madaukakin sarki yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karba ne daga masu takawa to kaga kenan duk lokacin da zaka yi aiki dole ne ka tanadarwa da kanka kintsi da shiri na takawa domin idan ka yi aikin Allah ya karba domin in ka yi babu wannan sharadi na takawa to Allah ba zai karba ba magabata sun kasance cikin sahabbai da tabi'ai suna yin addu'a wata shida a shekara da fatan Allah ya riskar da su watan Ramadana mai albarka don su yi ibada a cikinsa. Sannan idan watan Ramadana ya wuce sukan bi shi da addu'a ta wata shida, su ne wa Allah magiya Allah ka karɓa mana ayyukan da muka yi a Ramadana karka samu yi asararsu. Yana daga cikin alamomin da suke nuna mutum ya dace kuma an karɓa masa abu na farko shine ci gaba da yin ayyuka na alkhairi bayan wucewar ramadana ko da ba za su kai na ramadana ba sallar dare da ka saba da ramadana to har bayan ramadana ka dore ko da yawanta ba zai kai na ramadana ba karatun alkur'ani da ka saba a ramadana bayan ramadana ka dore ko da ba zai kai irin na ramadana ba kame baki da kai gabaran cin naman mutane da gulma da annamimanci ka dore bayan ramadana ko da hakan ba zai kai irin na ramadana ba sadaka kyauta tausayi sada zumunci uwa uba jaddada imani da halattar sallar jam'i domin a ka'idar Allah malamai suka ce in dai kai masa aiki ya karɓa to yakan ƙarfafi gwiwarka ka sake yin wani aikin don ya sake karɓa maka sukan ce innal hasanata idza qubilat tabi'at ha hasana aiki na ƙwarai in Allah ya karɓa to za ka ga wani aikin na ƙwarai ya sake biyo bayansa amma mutum ya gama aikin alheri kuma ya biyo da sharri to ba sai an ce maka komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar mutumin da zai kai azumin watan ramadana ne da watan ramadana din amma ana ida azumi ya je ya karya da taba sigari ana ida azumi ya je ya sha giya ana ida azumi ya je wani aiki na sako shi tsammaninsa iya lokacin azumi kawai ake kiyaye dokar Allah yanzu tunda azumi ya wuce to kuma komai mutum sai yayi ba laifi to duk mutumin da yake haka kaga ya nuna maka ba Allah yake bautawa ba watan ramadana yake bautawa to shi ko in watan ramadana kake bautawa to ya kare amma in ubangijin ramadana kake bautawa to shi wanzazze ne baya karewa subhanahu wataala abu na biyu bayan wucewar ramadan mutum ya samu yalwar kirji wajen ayyukan ibada da yawa akwai mutanen da sun shiga ramadana an fara ibada amma da bacin rai da rashin jin daɗin zuciya ana zuwa ibadan ne kamar an tasa mutum da bulala كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون لا يأتون صلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وأن الأبيئة تمنافرتي kuma ana iya samunta a jikin kowane ɗan adam domin samuwarta ba shi yake nuna ka zama tantagaryar munafiki ba amma dai cutar munafurci ta fara kama ka kana zuwa ibada ba da daɗin rai ba a ƙuntace ba ka jin daɗi ba ta yi maka garɗi kamar yaro ne da ake tasa shi zuwa makaranta ko bawa da ake sa shi aiki ana tsaye a kansa da bulala to duk mutumin da ya zama yana bautawa Allah da irin haka a zuciyarsa to ya kokari ya rabu da wannan ɗabi'a ya san duk yadda zai yi ya rakice ta ya dawo yana bautawa Allah cikin nishaɗi cikin jin daɗi cikin murna cikin farin ciki ya zama ba inda kake jin nishadi da walwala sama da in kana cikin ibadar Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da al'amura suka chabe masa matsaloli suka taran masa damuwoyin al'umma suka dabaibaye shi sai tashi ya hau sallah kafin ya gama sallah komai sai ya warware masa sai aga fuskar sa ta sake sai aga nishadi sai aga annuri wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un bayi na ƙwarai kuma alama ce daga cikin alamomin Allah yana karɓar aikin bawa sannan yana daga cikin alamar da take nuna cewa bawa ya dace in yayi ibada ya zamo yana jin garɗi da daɗin imani yanzu kana jin a duniya babu abin da yake maka daidai da imaninka a duniya babu abin da ka fi so sama da ubangijin da ya halicce ka sama da annabin da ya aiko maka sama da littafin da ya saukar maka sama da ibadar da kake yi ta yadda za ka iya rasa komai akan wannan wannan alama ce ta cewa zuciyar mutum ta samu tsarki kuma ibadar da ya a baya Allah maɗaukakin sarki ya karɓa domin idan Allah ya karɓi ibadarka yana wanke maka dukkan dauɗoɗi na zuciya abu na uku shine tuba daga zunuban da suka shuɗe duk mutumin da ya aikin ibada Allah ya karɓa masa to sai kaga zunubansa suna raguwa ayyukan da'arsa kuma suna karuwa dan adam ba zai taba rayuwa baya laifi ba domin ba haka Allah ya yi shi ba to amma kullun kana kusantar kabarinka abinda ake so kullun rayuwarka ta rinka kyau yau din ka tafi jiya goban ka tafi yau jibin ka tafi gobe ta fuskar kusantar Allah da kyautata imani da ƙara ayyukan da'a da kuma rage ayyuka na sako abu na hudu kuma ka rinka tsoro duk lokacin da kai ibada kana ɗarɗar na tayu Allah ya ƙi karɓa to wannan shi yake nuna kasan Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ɗansa annabi Ismail ubangiji ya sanya su su gina ɗakin Ka'aba kaga babu wanda yake da assurance yake da garanti da lamuni na cewa Allah ne ya sa kamar Ibrahim domin lokacin da Ibrahim zai je ya fara gina ɗakin Ka'aba a wata ruwayar mala'ika aka turo ya raka shi har daidai da wajen ya shata masa filin ya zana masa shi a wata ruwayar wata iska ce Allah ya turo ta ta ɗauko hadarin gajimare aka ce Ibrahim ya biyo hadarin ya biyo shi sai da ya kawo shi daidai gindin Ka'aba inda filin yake lokacin babu ginin sannan iskar ta kwabo ta kwabo a wajen ta shata masa filin sannan ta yi tafiyarta to sannan Ibrahim ya gani a mafarki ya zo ya samu ɗansa Ismail ya ce Allah ya umarce ni da in gina masa wani ɗaki a nan wajen zo ka taya ni Ismail ya zo ya taya shi amma duk da haka suna gina ɗakin suna yi wa Allah magiya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karba mana lalle kai mai ji ne kuma kai masani ne da haka magabata suka ce babu wanda ya san Allah irin Ibrahim domin sanin Allah shine ka yadda da cewa shi mai aikata abin da ya so ne ba a yi masa tilas ba wanda ya isa ya ce dole sai Allah ya yi babu shi a duniya ba wanda ya gagara Allah ya hukunta shi kowaye a cikin bayi ku ga ayoyin da Allah yake kwankwasar zukatan annabawa akan shirka a kansu duk mutumin da ya karanta irin waɗannan ayoyin ya fahimci Allah ya fahimci sakon da ayoyin suke ciki to zai san cewa Allah ba abin wasa bane ba ubangiji zai lissafa annabawa duka sai ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu wallahi in sun yi shirka duk sai na bata aikin su yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ubangiji yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ja kunnan ka na gargade ka kamar yadda na ja kunnan duk annabawan da suka gabace ka na gargade su wallahi in kuka yi shirka sai na bata aikin ku malamai suka ce Allah ya san yayi wa annabawa ginin da ba za su yi shirka ba domin shi da kansa yace ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله بزي الله ya zabi mutum ya bashi littafi ya masa annabta kuma ya shirka ba bazai yi ba domin annabta zabin Allah ne Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata to amma Allah yana nuna maka cewa shi shine isasshe ba wanda ya gagare hukunta kuma yana nuna maka akwai laifuffukan da ko annabawa duk da matsayin su suka yi masa baya kyale su to shine abin da ake cewa tauna tsakuwa tsakuwa dan aya ta ji tsoro to wannan yake nuna maka inna rabbaka fa'alul lima yurid da ka duk lokacin da kai aiki karka saka saki karka miƙe kafa karka shantake karka rinka jin cewa to ai mun yi dole a karba to wannan ya nuna baka san waye Allah ba ubangiji ya fi karfin a mu'amalance shi da haka ubangiji ana mu'amalantar sa ne da rusunawa da kankan da kai da ba a isa ba dan ba a isan ba domin shine isasshe subhanahu wata'ala abu na biyar malamai suka ce yana daga cikin alamomin da ke nuna Allah ya karba aikin bawa in yayi shine ya sanya masa kishin addininsa da kuma damuwa idan aka keta alfarmar Allah mana yanzu Allah ya mayar da kai cikin rundunarsa masu taya shi fada masu fushi da fushinsa masu kishin addininsa to wannan kuma zaɓin Allah ne ka sani duk wata baiwa ta duniya Allah yana iya bawa kowane shakulatan bangaro Allah yana iya bada mulki ga kowa yana iya bada kuɗi ga kowa kai ilimi ma Allah yana ba da shi ga kowa amma addini baya ba da shi sai ga nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so shi yasa ita duniya ba ta nuna kauna idan Allah ya baka ita dan ka zama mai mulki baya nuna Allah yana son ka dan ka zama mai kuɗi baya nuna Allah yana son ka dan ka zama mai ilimi baya nuna Allah yana son ka amma ka zama na Allah mai yin abin da Allah ya ce gwargwadon iko mai nisantar abin da Allah baya so gwargwadon iko mai damuwa da addinin Allah to wannan shi yake nuna ka zama na Allah Allah madaukakin sarki duk rantsi ka samu zama naka da rahamaka da jin kanka yayin uwa musulmi hakika watan ramadana ya shuɗe amma ubangijin ramadana yana nan hakika watan ramadana kamar kowane wata ne daman haka yake ya zo ya tafi kamar yadda dukkan wani abu idan ya zo zai tafi wannan duniya ba a yi ta don ta dawwama ba kuma duk abin da ke cikinta ba da wamamme bane ba kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilayhi turja'un kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram lalle wata ramadana wata ne mai girma mai daraja yoso da dama abubuwa masu girma da daraja muka yi ban kwana da su yoso da dama mai girma mai darajar da muka je muka sashi a kabarinsa yoso da dama mai girma mai darajar da muka turbida masa ƙasa kamar yadda dukkanin wani mai daraja haka ne makomarsa yayin uwa tafiyar wani abu ba ta sa rana ta tsaya daga aikinta gushewar wani mai rayuwa ba ta sa wata ya ƙi bayyana ba ta sa sama ta tsayar da ruwa ba ta sa ƙasa ta yi faƙo ta ƙi fitar da tsirrai wannan ba zai taɓa yiwuwa ba Allah bai ƙaddara haka a rayuwa ba annabawa sun rayu sun shuɗe duniya bata dakata ba manzanni sun wuce rayuwa bata daina gudana ba don haka duk wanda yake jin shi wanne kada ya ɗauka in ya bar duniya duniya za ta tsaya duniya ba ta tsayawa sai lokacin da Allah ya ƙaddara mata tsayuwa wanda wannan lokaci ko ba daɗe ko ba jima za ta zai zo kuma idan ya zo al'amura sun dakata yayin uwa masu albarka hakika zamani yana kewayawa rayuwa tana gudana tafiyar da ke gabanmu tana da tsawo amma guzurinmu ya karanta hakika babu wata rana da wata ke hudowa da rana ke bullowa alfijir ya keto wata ya bullo zamani ya juya face sai mai kira yana kira ya kai dan adam ka sani ni sabuwar halitta ce kuma ni mai shaida ne akan ayyukanka kai kokari ka ribace ni domin hakika zuwa ranar tashin alkiyama ba zan sake kewayo maka ba ramadanin da ya wuce Allah bai taɓa yin ramadana ya yi shi kamar sa ba abin nufi shi ɗin nan shi kaɗai ne irinsa ba shi ne ramadanan shekarun da suka wuce a baya ba ba kuma shi ne ramadanan da zai ƙara kewayo mana ba duk kowane lokaci a shekar a duniya sau ɗaya Allah ya yi shi wannan juma'ar ba a taɓa yin ta ba ba kuma za a maimaita ta ba gobe asabar sabuwar ranar asabar ce ba a yi ta ba kuma ba za ta maimaitu ba to haka kowane sakan da kowane minti na rayuwa idan ya wuce ba shi ne yake dawowa ba sabo ne Allah yake yi kuma kowanne sai an maka hisabi in dai ka riske shi rana kaza ka rayu a wata kaza awa kaza minti kaza me ka aiwatar na alkhairi ko kishiyar haka Allah madaukakin sarki zai wa dukkanin wani mai rai hisabi akan abin da ya wuce na rayuwarsa lalle hakika ko da ramadana ya wuce ubangijin ramadana yana nan lalle hakika ko da ramadana ya wuce alqur'ani yana nan lallai hakika ko da ramadana ya wuce ayyukan alkhairi da nagarta suna nan da ka kowane abu daman mai wucewa ne kowace haduwa daman bayan ta akwai rabuwa kuma kowane mai rai daman zai mutu Allah madaukakin sarki ka ba mu tsoronka Allah madaukakin sarki ka warke zukatanmu daga dukkan daudodin zuciya Allah ka soyar da imani a cikin zukatanmu Allah ka nesanta kafirci da sako daga zuciyarmu Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka shiryar da mu cikin bayan ka shiryayyu Allah ka tsare mu daga dukkanin wata fitina ta rayuwa da ta mutuwa Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka gafarta mana ka gafarta wa dukkanin magabatan mu musulmi Allah ka kawar mana da azabar wuta lalle azabar wuta ba abar jurewa bace ya ubangiji kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu lalle kai ne mai baiwa ya ubangiji ka karba mana kyawun ayyukan mu ka gafarta mana zunuban mu an ce da bishir alhafi ɗaya daga cikin magabata akwai waɗansu mutane da idan ramadana ya shigo sukan yi ƙoƙari wajen ibada su zage dantse amma da zarar watan ramadana ya wuce shikenan kuma sai kaga sun koma gidan jiya sai ce tir da irin waɗannan mutanen da ba su san Allah ba sai a watan ramadana duk mutumin da yake da irin wannan ɗabi'a kamar yadda malamai suke faɗa mai bautar ramadana ne ba mai ubangijin ba mai bautar ubangijin ramadana ba da haka mu zama masu bautar ubangijin ramadana ba wai masu bautar ramadana ba domin dukkanin wani abu da ka sani a duniya zai wuce in dan shi kake ibada watan wata rana za a neme shi a rasa irin yadda sayyidina abubakar ya faɗa a ranar da manzo Allah ya bar duniya bayan mutane sun kiɗima sun ruɗe sai ya ce ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mat ya ku mutane duk wanda muhammadu yake bautawa to muhammadu ya mutu kuma daman Allah ya gaya mana watan wata rana za mu neme shi mu rasa ba shi aka fara yi annabi ba da haka ba shi ne farkon annabawan da suka mutu ba duk annabawa sun mutu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalad min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut hasan al-basri yace aikin mumini bai da magariyar fitowa sai fa in mutuwa yayi da ka duk mutumin da ya san yana rayuwa a wannan jiran kasa kuma ya yi imani da Allah to ya sani babu ranar da zai daina bautawa Allah sai ranar da rayuwarsa ta bar gangar jikinsa ubangiji madaukakin sarki ya ce wa abu da rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin ka bautawa ubangijinka har sai lokacin da mutuwa ta riske ka Allah ka sanya mu cikin bayinka masu yi maka bauta har mutuwa ta riske mu Allah kar ka fitincine mu da fitincinin rayuwa Allah ka alkinta mana imanin mu Allah ka tsare mu daga dukkanin wata fitina lalle hakika zuciya tana cikin kuna lallai idanuwa suna zubar hawaye lallai hakika muna cikin damuwa da ɗimuwa da takaici da alhini na rabuwa da ɗan uwanmu masoyinmu ubanmu kuma malaminmu dr idris abdulaziz dutsen tanshi wanda allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa a jiya allah maɗaukakin sarki ka gafarta masa allah ka ji kansa allah ka rahamshe shi allah ka kyautata bayansa allah ka sa jannatul firdausi ita ce makoma a gare mu da shi baki ɗaya ya rayu bisa ga jajircewa ya rayu bisa ga tarkar dukkanin wani kalubale ya rayu rayuwar da zaka iya cewa tsumagiyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba sau da dama ina faɗa kuma ina wa kaina da kaina wannan bita wato ba ɗabi'ar mutum ba ce zafi ko sanyi ko mutum ƙanƙara ce shi in dai ya ce zai ɗauki da'awar tauhidi wallahi ko yanayi maka magana da dariya sai ka ji magana tana kuna tana sukarka ɗabi'ar tauhidi ce haka Allah ya yi ta annabawa ba wanda ya kai su tausasawa ba wanda ya kai su haƙuri ba wanda ya kai su kawaici amma tun da Allah ya ɗora musu da'awar tauhidi ba wanda bai tsane su ba a duniya ba wanda ba su yi wa ƙuna ba wannan ita ce ɗabi'ar gaskiya kuma haka ɗabi'a take tana tadda hali za ka iya samun wani yana fin wani zafi wani yana fin wani jajircewa wani yana fin wani cijewa da kafiya akan gaskiya har a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka kalli abubakar da umar kyakkyawan misali kenan yaso da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce da umar kai ɗabi'arka tana da zafi kai ɗabi'arka irin ta annabuwa na ce haka annabi yakan ce kai kuma abubakar ɗabi'arka tana da sanyi kai kuma ɗabi'arka irin ta wane ce to sannan mu zo mu ɗauki irin su abu zarar gifari abu zarar gifari sai da manzo Allah ya gaya masa ba za ka iya rayuwa cikin mutane ba saboda kana da ɗabi'ar zafi kai idan ka ga gaskiya so kake sai an yi ta yau saboda zafi irin na abu abu zarar gifari ya kai shi yana kalubalanta duk wani sahabi wanda ya aje abincin gobe a gidansa zai zo gidan sayyidina Usman ai fada dan me Usman zaka aje abincin gobe dan me zaka sa riga mai kyau dan me zaka yi kaza Daka shi baya ajiyar abinci duk abin da aka ci a gidansa da isha zai fito ya rabar sai ce gobe kuma Allah zai bamu to manzo Allah ya gaya masa haka yace zaka rayu kai kadai zaka mutu kai kadai zaman ka a cikin mutane ba zai yi dadi ba daka lokacin da Abu Zarar Gifari ya matsa wa Sayyidina Uthman wanda ko shakka babu Uthman ya fi Abu Zarar Gifari a wajen Allah amma Abu Zarar Gifari ya fi Usman zafi da haka a ƙarshe sahabbai suka yanke shawara wannan mutumin mai masa gida a daji mu aje shi a can dan ba zai bar mu zauna lafiya ba yau yayi fada da wancan gobe yayi fada da wancan a ƙarshe haka aka yi wa Abu Zar Gifari gida a daji aka aje shi a can ya ci gaba da rayuwa a daji ya ci gaba da rayuwa da shi sai matarsa a ƙarshe ranar da ya mutu matarsa ta yi masa wanka ta shirya shi ta kawo shi bakin hanya ta tsaya wasu sahabbai sun yi tafiya sun dawo ta ce ku tsaya ga sahabin annabi ku ya rasu ku ɗauke shi ku yi masa sallah to akwai mutanen da haka ɗabi'arsu take ba a ganin amfaninsu da alfalinsu a cikin al'umma wani lokaci sai ba sa nan sai ya kuru ni kaumi iza jadda jidduhum wa fi lailatin zalma'i yubtaqadul badaru ko shakka babu irin waɗannan bayan Allah za mu ta tuna su za mu ta alhinin su to amma haka tafiyar take inda duk suka tafi kowane mai rai kuma sai ya je ya da su ana haka malam Ja'far ya tafi ana haka malam Albani ya tafi ana haka ga Dr. Idris ya tafi in ka kalle su zaka ga kusan ɗabi'ar iri ɗaya ce ɗabi'a ce mai zafi ta son sai an yi gaskiya sai an yi daidai da haka lokacin da suke rayuwa faɗa suke da kowa su yi faɗa da wancan wancan ya faɗa da su wancan amma dai manufar ita ce gaskiyar Allah maɗaukakin sarki ka ba su ladansu kurakuransu Allah ka yafe musu zunubansu Allah ka kankare musu kyawun manufa da niyya da suke da ita ta san su ga an yi daidai ya ubangiji ka cika musu ladansu inda suka yi kuskure yan adam ne Allah ka yafe musu mu kuma da muka yi saura bayan su Allah madaukakin sarki idan tamu ta zo ka sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم